أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka cikin wannan ilimi mai albarka alwujuhu wan nazair na qur'ani cikin wannan littafin alwujuhu wan nazair li alfazi kitabillahi alaziz na imam abu abdullahi damagani rahimahullahu ta'ala da daddan malami da ya rasu tun shekara ta 478 478 wajen dubu ba wani abu a kabari Allah mushi rahama tafsir zan mu tashi muna cikin dai harfin duka misali ne wani muzaji ne ba wai da zan mu kare littafin ba na muzaji ne kawai misali ne a dan samu abin da aka samu a ciki tafsirin muna cikin harful hamza zan mu tashi tafsirin al'asafar ala hamsatu aujuhin kahin na akwai wanda na tambaye wanda yana samun littafin jika biyar yake wanda yake bukata ga yana da dama wanda ya ga yana da dama yana shirye yana iya gaya min in gaya mushi ya kawo mushi tafsirul asfar tafsirin kalma al asfar yana zawa akan huska guda biyar na farko al manazil masabki na biyu al kutub littattafai yana zuwa da al ishraq yana zuwa da al inkishaf yana zuwa da asafur bi ainihi bulaguran shi karan kanshi kaga al asfar wanda zai duka cewa bulaguro to a cikin qur'ani ga ma'anonin da yake zawa da su fa wajhum minha al asfar al manazil wal qura gurin da a cikin ƙur'ani Allah yana nihin al'asfar shi ne almanazil wal ƙura masabkai da ƙauyayyuka faɗar Allah cikin suratu saba faƙalu rabbana ba'id bayna asfarina ba'id bayna asfarina bayna qurana wa manazilina ka nisantar da tsakanin ƙauyukan mu da gariruwan mu kenan da masabkan mu kenan wannan kuma mutum ko masababin wannan kissa zai san cewa haka ake ni wasani nabi al-asfar yana zuwa da ma'ana al-kutub littattafai faɗar Allah cikin suratul juma'a kama salil himari hamilu asfara asfara nan shine alkutub littattafai bi aidi safara shi ma wannan safara littattafai alkataba masu rubutu da masu rubutu ake ne shi ma dai daga daga wannan littafin ne aka ciro kalma aka kira da safara wal wajhu salis wajhi na uku al isfar yani al ishraq isfar yana nihin haske haske sosai ya kalu wasu suna cewa alfala shine rabo babban rabo ya zo cikin suratu abasa wujuhun yawma izin musfira musfira shine mushrika tana mai haske wajahi na hudu asfara da ma'ana in kashafa asfara da masa ma'ana kalmar da ake kawowa ba wai sai in ta zo da ma'ana al-asfar kin ba ta kowane yaya aka ji juya ta ko da an ji juya ta wannan kuma aiki ne ka'ida ce ta sarf ta sa ta juya asfara da na ganin ka ganin ai fi'ili ne fi'ili madi ne asfara yana zuwa da ma'ana in kashafa ki suratul mudassir ke cewa wa subhi iza asfar wa subhi iza asfar kaga shine adaa wa kashafa yayi haske yayi yayi wajahi na biyar safar yana zuwa da ma'anar bulaguran shi karan kan shi kamar yadda muka san shi faɗa shi cikin suratul baqara faman kana minkum maridan aw ala safarin kaga safarin nan gurin bulaguran shi karan kan shi ake nihi wanda aka sani wannan su ne abubuwa guda biyar da al'asfara ke zauwa da su sai na gaba tafsirul amana ala salasatu aujihin fasara amana tana zuwa cikin qur'ani da ma'ana guda uku ma'ana ta farko alfara'id yana nihin farillai ma'ana ta biyu alwada'i ajiya ma'ana ta uku al'iffa kame kai fa wajhum minha al'amana alfara'id huskar da ma'ana amana take zuwa da nihin alfara'id fadar Allah cikin suratul anfal watakunu amanatikum watakunu amanatikum kaga nan gurin al'amana shine fara'id kawai farallan da Allah ya aza muku haka cikin suratul ahzab inna aradul amanata kaga al'amana shi ma nan fara'id kawai Allah yake ni farallai yi nayi bari na bari wal wajhu sani huska ta bi amana tana zuwa da ma'anar ajiya kawai ajiya cikin suratul nisa da Allah daukin sarki cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha nan al'amana shine alwada'i ajiya don saboda ta sauko ne akan miftahul ka'aba mabudin ka'aba da aka bada ajiya haka nan yake cewa wallazina hum li amanatihim ko li amanatihim kaga shi ma nan yana nihin ajiya wadda aka bada an ba ma mutun ya maido haka nan a cikin abun nan yake cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kaga su ma nan gurin alwada'i kamar wacce ta gaba ta ba wajahi na uku na ƙarshe amana tana zuwa da ma'ana iffa amana tana zawa da ma'ana ifa inda Allah yake cewa wannan biyar ta annabi shu'aibu take cewa inna khayra man ista'jalatal qawiyyul amin al amin nan gurin al afif mai kamun kai ne kaga ba amana ai ba kudi ta bashi ba yake cinyewa ba wani abu ta bashi al afif kamun kai kuma muka biyo kissar da labarin dalilin da yasa ta faɗi haka shine dan ta wuce gaba yana ganin tsiraicin ta yace ta koma baya kaga wannan ya nuna cewa al afif mai kamun kai ne ba amana ba irin ta bada kuɗi a aji sai tafsiru imra'a ala sana ashara wajahan tafsirin ma'ana a kalmar imra'a in aka ce imra'a mai ake ni da hausa da hausa mai ake ni imra'a kawai mace ko koma wace iri ko ya ake ni to amma nan gurin a qur'ani imra'a yana zuwa da ma'ana goma sha biyu da ma'ana goma sha biyu na saboda irin wannan abin da yasa ake samu haka ana sawa amun urida bihil khusus am ne amma khusus ake ni a ce imra'a amma a nan Allah yana nufin wance kawai da ta ba imra'a kowace imra'a ba ko kuma akwai khas urida bihil am wani gurin akwai wannan qur'ani yana da shi mai yawa shi yasa irin wa'annan ake samun su masu yawa amun urida bihil khusus imra'a tana zuwa da ma'anar zulaikha tana zuwa da ma'anar bilqis tana zuwa da ma'anar asiya tana zuwa da ma'anar sara tana zuwa da ma'anar uwan maryam tana zuwa da ma'anar imra'atu lut tana zuwa da imra'atu nuh matan nuhu tana zuwa da ma'anar ummu jamil tana zuwa da ma'anar binti muhammad ibn maslama tana zuwa da ma'ana ibn ta shu'aib diyan annabi shu'aib tana zuwa da ma'ana majahula kawai mace wadda ba a san kowa ce ce ake nihi tana zuwa da ma'ana ummu sharik wannan sune mata guda imra'a da take ɗauka ma'ana guda yace fa wajhun minha imra'a zulaikha gurin da imra'a take zuwa da ma'anar zulaikha kowa ya santa a ina qalat imra'atul aziz qalat imra'atul aziz kaga nan mata al aziz shine al'ana hasa hasal ha kaga nan gurin ita ce ake nihi zulaikha ni sunan ya tabbata wal wajhu sani huska ta biyu imra'a tana zawa da ma'anar bilqis shi ma kuma wannan sananna ne inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim bilqis ake nihi wal wajhu salis huska ta uku imra'a tana nihin asiya ibnatu muzahim asiya ibnatu muzahim matar fir'auna fadar Allah madaukin sarki cikin suratul qasas wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walak ka ganin imra'atu fir'auna ita ce asiya kawai wal wajhu rabi wajhi na hudu ita ce sara wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat ita ce sara nan menene ma'anar fadhahikat hmm? نعم ف ف na harkon ne na harkon ne sai ta yi haila kenan nan gurin wasu ta yi akan cewa mar'atuhu qa'imatu mata shi tana tsaye fadahikat sai ta yi dariya ma'ana shi ne sai ta yi haila kenan tun daga nan alamun gyaruwa ta ma'aifata ta faru da mahuska sai wannan sabani na malaman tafsiri akwai da suka dauke shi akan adahik zahirin dariya wal wajhul khamis wajhi na hudu na biyar imra'a tana rihin imra'atu imran uwa maryam alaihi salam ita ce hanna hanna sunanta faɗar Allah madaukin cikin cikin suratu Ali Imran iz qalat imra'atu imrana ka ganin imra'atu imrana ana nihin tace hanna wajhi na shidda imra'atu lut matan lut da kuma wadda ita ce sunanta waliha waliha sunanta illa mar'ataka illa mar'ataka a cikin suratul ankabut haka nan matar shi ake nihi ita ce waliha wajhi na bakwai imra'atu nuh ita ce wagila mata annabi nuh ita ce wagila wadar Allah maɗaukin sarki cikin suratu taharim da raba Allah matsalar lillazina kafarun ra'ata nuhin kaga nan ita ake nihi wajahi na takwas imra'a ana nihin ummu jamil ummu jamil cikin tabbat yada wa imra'atu hammalatal hadab kaga nan gurin ita ce ummu jamil sunanta matar tashi sunanta ummu jamil mata abi lahab ce mata abu lahab sunanta ummu jamil والوجه التاسع وجهنا ترى امرأة إتتي بنت محمد بن مسلمة تكي سورة النساء وإن امرأة خافت من بألها نشوزا دان سبب ترى لسبب النزول tana da sababin nuzul nan wannan imra'a kin da Allah ya kawo ita ce diyar mai Muhammadu bin Maslama dan diyar shi kanta ayat ta sabku wajahi na goma imra almar'atani ana nihin ibn ta shu'aib mar'a su zo da siga guda biyu ana nihin diyan annabi shu'aibu yan uwai wannan guda biyu a cikin suratul kahf ke cewa wa min wa wajada min dunihi mamra'atayn tazudan kaga nan imra'atayn nan gurin sune ibn ta shu'aib ta shu'aib ko shu'aibu nafsahu ko kuma ibnata ibnu akhi shu'aib wasun ta yakan cewa diyan wanda wannan wata sabani ne mai mai hadi wal wajhu al hadi ashar wajhi na 11 imra'a tana zuwa da ma'ana ummu sharik bint jabir al amiriya ummu sharik bint jabir fadar Allah madaukin sarki suratu ahzab wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi kaga al wahiba nafsaha lin nabi ita ce ummu sharik mun ganta a cikin hadisi sahihi a sahih bukhari wadda ta zo ta ce ya ma'aikin Allah ya arme ta wal wajhu sani ashar huska ta goma sha biyu imra'a majahula tana zuwa imra'a da ma'anin majahula da ba a san kowa ce ake nihi ba a rihe take cikin suratul baqara ake Allah madaukin sarki yake cewa fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani kaga wa imra'atani nan ba wance ko wance ake ne majahula ko ma wace mace ce kenan mubhama ce wannan mubhama ko ma wace mace ce kuma sababin da yasa irin wannan ake samun shi da yawa don Allah a ƙur'ani yana kiyaye littafin shi game da ambata sunaye ko da matsala an sako ta kan wani ko kan wance ba suna ba zai ambata sai dai ishara don Allah maɗaukin sarki ba suna inda wannan za a biya sai a cike ƙur'anin da sunayen mutane da sunayen wasu kahurai ma da sunayen mutanen kirkin sai a cika ƙur'anin da wannan amma sai bar abun a rihi malaman tafsiri su bayyana muku ko hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ga abin da ake ne ko sababin nuzul ya bayyana ga abin da ake ne تفسير الأفواه على وجهين تفسير كلمة الأفواه me ake nihi da al'afuwa jam'i ne na alfammu ko baki to baki yana zuwa da ma'ana biyu a ƙur'ani al'afuwa yana zuwa da ma'ana al'alsuna al'afuwa alfammu yana zauwa da ma'anar al'alsuna ya ƙoluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim kaga nan ya ƙoluna bi alsinatihim dan ba da baki ake magana ba harshe shine mai magana wajahi na biyu al'afwah bi ainiha bakin shi karan kanshi cikin surati ibrahim yake cewa faradu aidihim fi afwahihim kaga nan gurin fi afwahihim nan gurin li rusul nan cikin bakin su ake ne uskutu suke cewa manzannin ku kyale tafsiru akhalada ala wajhaini tafsirin kalma akhalada tana zuwa da ma'ana guda biyu malami na maili karkata akhalada kuma yana zuwa da ma'anar dawwama kawai wanda muka sani huskar da karkata akhalada yana zuwa da ma'anar mala shine fadar Allah madaukin sarki ke cewa lakinnahu akhalada ila al-ardi sai dai ya karkata zuwa ga duniya ya karkata zuwa ga duniya kaga ba akhalada dawwama ba da inda dawwama ce ina yake yanzu mun ganshi babu ya mutu wanda ake magana kan shi walwaji hussani huska ta biyu kenan daurin fahimtar kalmomi yadda suke shi yake sa mutum ya ma ayar Allah kyakkyawar fahimta matukar ka fahimci mufradat in aya to ka mata muguwar fahimta ba dan nan gurin in harko in baka fahimci kalmar akhala da bai ka ce mutunan ya dawwama aban kasa kenan yanzu akwai shi yana nan da rai a inda yake kuma an ka bincika sai ka ga cewa a babu shi da rai ya mutu kenan sai ka ce me ka ce Allah ya faɗa abin da ba shi ba wanda ko muguwa fahimta kalmar kawai ta sa ka yi wannan fahimta akhala da shine ma'anar dawwama wannan ya sabu anna malahu akhalada yana zaton cewa dukiyar shi zata dawwama da shi ya dawwama a ban kasa da ma alkhulud da dama cikin qur'ani da yake zawwa shine dawwama karan kanta sai tafsirul iskhani ala wajhaini al iskhan kaga abin da muka gani yanzu a cikin wannan wai al-iskan da Hausa ana cewa rarrautawa fa wajhun minha al-iskan bi ma'ana al-galaba yana zuwa da ma'ana al-galaba da bil qatl yana zuwa da ma'ana al-asr yana zuwa da ma'ana kamammun bayu kamewa nan gurin al-galaba yana zuwa da ma'ana galaba hatta yuskina fil ardi hatta yughliba bil qatl har sai yayi rinjaye da kisa a ban kasa wajahi na biyu al-iskan shine al-asr kamewa kawai kame abu fadar Allah cikin suratu Muhammad ta iza askhantumum fashuddul wasaq askhantumum shine asartumum kun kamo su a matsayin kamammun bayu kun kamo su wannan iskhanikin da nan da na can wanda muka gani cikin suratul anfal duka shine kalma ita ce amma ma'ana ce ba ɗaya ba he tafsiru awwab fassarar kalma al-awwab tana zawwa da ma'ana guda biyu at-tasbihu tana zuwa da ma'anar tasbihu tana zuwa da ma'anar da'a fawajihun minha huska ta biyu ta farko cewa al-awwab yazo da ma'anar al-musabbih mai yawan tasbihi shine yajibalu awubi ma'ahu awubi ma'ana sabbihi ma'ahu duwatsu ku yi tasbihi tare da shi tare da annabi dauda ma'ana can da ake magana shi wajahi na biyu al'awwab yana zuwa da ma'ana almudi'u mai biyayya cikin suratul sadiq cewa ni'mal abdu innahu awwab awwab ka ganin gurin mai biyayya ne madalla da wannan bawa ya kasance mai biyayya ne ka ganin baka ce mai tasbihi bane ba dan nan biyayya da'a ake ne tafsirul azan ala wajahaini kalma al azan ita ma tana zawwa da ma'ana guda biyu fa wajhun minha huska ta farko tana zawwa da ma'anar as-sama as-sama sauraro idza sama'un shaqat wa azinat li rabbiha wa hukat wa azinat ma'ana istama'at li rabbiha ta saurara ga ubangijinta shine azinat da ma inda kalmar tan memeta da kwatankwacinta cikin suratul sajada qalu azanna kama minna min shahid ka gani nan gurin shi ma da nan malamai suna fassara shi ma'ana a alamnaka mun sanar da kai mun sanar da kai wajahi na biyu azzana da ma'ana nada shine kira fa azzana mu'azinun bainahum ka gani nada munadin bainahum mai kira yayi kira tsakanin sa shela kai ba azan na kiran sallah ba ba kiran sallah ba wanda muka sani na abun nan haka nan sun ma'azzana mu'azzinu ayyatu hal'iru kaga shi ma nan na suratu yusuf ba yana nihin ba azan na kiran sallah kawai shela sanarwa haka nan wa'azzin fin nasu bil hajji ya tuka shi ma ka gani azzin nan gurin shela kawai kai shela ba kiran sallah ba dan ba kiran sallah ba yake ake annabi ibrahim yayi kan cewa mutane Allah inna Allah kataba alaikumul hajju fahajju wannan kalma ita yace yayi shelar da ita tafsiru al fassarar kalma al akan huska uku yake zawwa yana zuwa akan ma'ana qaumun yana zuwa da ma'ana ahlu baitin yana zuwa da ma'ana warasa magada tafsir al ma'ana fa wajhum minha huska ta farko da kalma al al tazo da ma'ana al qaum shine fadar Allah madaukin sarki cewa laqad jaa al fir'auna nuzur ka gani qauma fir'auna galgadi ya zo ma mutanen fir'auna ba iyalan gidan shi dan galgada ai ba an gidan shi kadai ya zo ma ba in al muka ɗauka da ma'anar iyallai kenan nan al yana nihin ƙauma fir'aun wajahi na biyu al yana zawa da ma'anar ahalul bait ahalul bait iyalan gida cikin suratu iktaraw ke ce illa ala ludin illa ala ludin kaga sai iyalan annabi ludu nan yan gidan shi ake nihi iyalan ake nihi najjenahum bi sahar kaga sai yace su ake ne kan cikin suratu zariyat wajahi na uku shine ali yana zawa da ma'anar zurriya da magada zurriya da magada ko da sun wuce ko wanda sun shuɗe sun rasu hadar Allah madaukin sarki yake cewa inna inna Allah astafa adama wa nuhan wa ali ibrahim wa ali imran ala alamin kaga ali nan gurin yana nufin zurriya ba iyallai ba dan iyallai wanda kake tare da su yanzu da matarka da diyanka su ba wanda ya wuce su kakanninka ba da wanda za su zo nan gaba da wajen shekara ɗari to amma nan gurin yana nihin zurriya kawai al yana nihin zurriya shi yasa a can ƙarshe kaga sai yake cewa zurriya ta ba'dha min ba'd zurriya ce bangaren su ga bangare nan ina ga zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi